صحب الرسول صحب التجال حب الرسول نور الزمان التجال رب رباني بحر البحور شمس العيان ساقي السعادة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رفع بعض خلقه على بعض درجات وميز بين الخبيث والطيب بالدلائل والسمات الذي وفقنا للإيتكاد والتسليم والمحبة في أوليائه ذوي القربات وجعل الثناء عليهم جالبا لجميع الخيرات أحمده حمد من علم أن الفضل بيده يؤديه من يشاء من المخلوقات والصلاة والسلام على صاحب الدلائل والهجج النيرات سيدنا مولانا محمد المبعوث بالآيات البينات وعلى آله الطيبين الطاهرين أولي الأباءات وأصحابه الهداة المهتدين ذوي القربات ورضي الله تبارك وتعالى عن مولانا الختم أبي البركات ممد الأولياء والأقداب وساكيهم من الأزل إلى ما ليس له نهايات مولانا أحمد بن محمد بن سالم أبي المواهب الخفيات والجليات وعن خليفته وصاحب فائدته ووارثه في جميع ما له من محاسن الصفات صاحب الفتح والنصر والعلم والفيوضات شيخ الإسلام برهام يس كاشف الكربات ورضي الله تعالى عن شيخي ومولاي أحمد علي أبو الفتوحات والبركات وعن جميع الخلفاء والنواب والأصحاب ذوي المواهب والضمانات أما بعد داء الفلاح إلى النجاه دعاني بمقال هال في معين معاني يا من تهير في مهامه أمره يبقي الهدى والأمن طول زماني إن كنت تعمل للسعادة والرضا والعز والإقبال دون تواني ومنال غاية كل قصد عاجلا فعمد إلى المولى العظيم الشاني شيخ المشائك بهر كل حقيقة ورقيقة أعيدنها الأزهاني نجل الرسول المصطفى وخليفة في الكون دود السر والإعلان ختم الولاية دودها ومناطها قطب الأوالم قوسها التجاني الأروة الوثقى التي من نالها نال السعادة وارتقى في الآن هو سيد الأقداب وهم مدها لا فيض إلا منه بالتهتان هو خاتم هو فاتح هو مانه هو بالعجائب منبئ ببيان هو بالغيوب منبأ في سره كهف الأنام وغنية اللهفان من بهره كل المشائك ترتوي وبسره كل ينال أماني في الحشر يوضع منبر لجلوسه من نور رب واهب منان الهب فيه لجنة لك بامن والبغض فيه ضمانة النيران ينوى مسلمين maza da mata masu sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu zadakum Allahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya alhamdulillah idan ba a manta ba mun kare jawabi akan haduwar shehu tijani Allah ya kara mar yadda da wannan babban kudubi wato maulana tayyib bin muhammad bin abdullahi bin ibrahim al-yamlahi al-alami al-wazzani sannan daga nan maulana shaka mara tijani allah ya kara mar yadda ya zo ya haɗu da wani babban kudubin kuma sai di maulaya ahmad bin muhammad sikilli wanda maulaya ɗayib bin muhammad yake faɗi a cikin jami'atul irfaniya yake cewa ba'ada hulkudubu sikilli ahmadu man zikirhu bainal anami humadu wanda muka faɗi hikayarsa da kuma darajojinsa da baye-baye da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi waɗannan su ne manyan ƙudubai guda biyu da maulana shekha madad tijani zulkurbi wata dani Allah min faidi madadihi bi azamil awani ya sadu da su a fitowarsa daga gida ainu madi sannan kuma bayan waɗannan guda biyu daga cikin manya-manyan akabirul auliya'i waɗanda maulana shi kamar tijani Allah ya ƙara mar yadda ya haɗu da su akwai alwaliyu salihu wal arifun nasihu sahibul kashfi sahih wa zauki sarih sufiyun fadilun wa qudbun kamilun saidi muhammad ibn al-hasan al-wanjali jani Allah ya ƙara mar yadda ya haɗu da babban wali managarci arifin Allah wato masanin Allah mai yawan nasiha ga bayi mabocin kashafi ingantacce da zauki wanda yake bayyananne sufi mafifici kudubi cikakke sai dai muhammad dan hassan alwanjali allah ya kara mar yadda wato shi wannan wali sai dai muhammad ibn hassan alwanjali kamar yadda sai dai alil harazim albarrada almagharibi alfasi ashariful hasani allah ya kara mar yadda ya faɗi cikin littafin jawahirul ma'ani wa bulugul amani fi faidi saidi ahmad tijani ya ce lokacin da wannan waliyin shehu tijani allah ya kara mar yadda ya haɗu da shi kafin ya magana da shehu tijani har ya masa izini ya zauna su gaisa daga haɗuwa sai ya ce masa innaka tudriku maqaman fauka maqamu shazali ko kuma innaka tudriku maqama shazali kai dinnan abinda kashafi na ya nuna min Allah ya fahimtar da ni a kanka za ka riski wata irin kujera a walittaka ta fi kujerar abul hassan shazali girma za ka samu makami makamin da ya fi na abul hassan shazali ko kuma za ka riski matsayin abul hassan shazali wannan shine abin da maula abdulhafiz al'alawi yake faɗa a cikin ƙasidarsa yake cewa wala habruzul kashfi sarihi wal minan sayyiduna muhammadun najlul hasan وزاله بشر بالأماني وبمقام شازل الرباني لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله والهبر ذو الكشف الصريح والمنن سيدنا محمد نجل الحسن والهبر ذو الكشف الصريح والمنن سيدنا محمد نجل الحسن وزاله بشار بالأماني وبمقام الشاذل الرباني وزاله بشار بالأماني وبمقام الشاذل الرباني لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله
shi wannan babban malami wali kashifi ma'abocin baiwa shugabanmu muhammadu dan hasadul wanjali wato shine wanda bashara ya yi bishara lahu ga shehu tijani bil amani da samun aminci wabi makami shazilin rabbani da kuma samun matsayin abul hasan shazali wanda yake wali ne rabbani shi abul hasan shazali allah ya kara mar yadda yana daga cikin fuhulul aqdabi yana daga cikin barazikul agawas kuma a matsayinsa shi ma khatamu ne to shine wannan wali daga haduwa da shehu jani ya ce masa za ka riski matsayin aliyu abul hassan ashazali sannan bayan sun zauna suka fara firar da shehu tijani allah ya kara mar yadda suka shiga cikin ma'arifa ya dinga yayewa shehu tijani matsaloli da sarkakiya da rikice-rikice irin na ulumul gaibi ya gaya masa al'amura masu girma kwarai ya gaya masa waɗansu abubuwa ɓoyayyu a cikin zuciyar shehu tijjani allah ya ƙara mar yadda kai a ƙarshe ma sai da ya gaya wa shehu tijjani har ƙarshen lamarinsa da yadda duniya za ta sallama masa da yadda kudubai za su rika yin ɗawafi daura da shi tamkar ka'aba amma abun mamaki shehu tijjani bai karɓi komai a hannunsa ba bai karɓi ɗariƙa ba bai karɓi wuridi ba bai karɓi wani ismi ba haka suka rabu shehu tijjani allah ya ƙara mar yadda ya yi gaba shi wannan wali da muka ambata ya yi wa fati hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1185 a lokacin Maulana Sheikh Ahmad Tijani zil qurbi wat tadani tsakanin Allah min faidi madadihi bi azamil awani yana da shekara 35 duk wannan bayanin da muke yi fa da waɗannan manyan bujiman kudubai suke gigi cewa in sun hadu da shi shekarunsa 35 a lokacin to daga nan maulana shekh ahmad tijani Allah ya kara mar yadda ya ci gaba ya hadu da wani babban arifi wani irin dutse na ma'arifa wanda yake shahararre wanda ake hango shi daga nesa shine alwaliyu salihu wal murshidun nasihu saidi abdullahi bin said arabi bin ahmad wanda ake kiransa ibnu abdullah yana daga cikin 'ya'yan ma'anu al'andalusi allah ya kara mar yadda wa an salafi salih lokacin da shehu tijjani ya hadu da shi allah ya kara mar yadda sun tattauna a cikin ma'arifa sun tattauna a cikin asirai sun tattauna a cikin zurfafan ilimai sannan ya gaya wa shehu tijjani waɗansu al'amura masu girma waɗanda sun fi ƙarfin harshe sun fi ƙarfin kunne ya ji su sun fi ƙarfin hankali ya iya riƙe su lokacin da suka ƙare tattaunawarsu a cikin ilimai irin nasu da za su yi bankwana sai yau shehu tijani addu'an samun alkhairin duniya da lahira da cikawa da imani sannan ya ce masa Allahu ya akuzu biye dika Allahu ya akuzu biye dika Allahu ya akuzu biye dika sau uku samari Allah ya riko da hannunka samari Allah ya riko da hannunka samari Allah ya riko da hannunka amma shi ma shehu tijani Allah ya kara mar yadda bai karbi komai a hannunsa ba shi kuma wannan wali Allah ya kara mar yadda ya rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1188 a lokacin maulana Sheikh Ahmad Tijani zilqurbi wat tadani sakana Allah min faidi ulumihi bi amla'il awani yana da shekara 38 shi kuma ya rasu maulana shek ali harazim babban almajirin shehu tijani allah ya kara mar yadda shi ya masa wanka da ya rasu ya masa wanka shi ya masa sutura shi ya saka shi a kabarin shi an yi wata irin jana'iza gagaruma wadda a wannan lokaci mutanen fas ba su taba ganin irinta ba duk wani babba a fas tun daga malamai zuwa waliyai zuwa sarakunansu zuwa attajiransu zuwa shugabanninsu babu wanda bai halarci jana'izar wannan wali ba tun daga malamai zuwa talakawansu zuwa shugabanninsu sannan an yi masa sallah ne a kusa da kabarin iyayensa da kakanninsa kuma an binne shi a kusa da kabarin babban kudubin nan saidi ahmadul yamani allah ya kara mar yadda to daga nan bayan shujani ya rabu da wannan wali ya haɗu da wani ƙasaitaccen wali salihi almalamati shine abil abbas saidi ahmadu dawashu tazi shi wannan wali yana daga cikin shahararrun waliyai a zamaninsa duniyar musulunci ta san shi malamati ne sannan ana ba da tarihin irin halayensa na jazabi da irin ilimansa na ma'arifa da irin karamominsa masu ban mamaki shi wannan wali shaujani ya haɗu da shi ne a wani gari ta zata ya ba shaujani zikiri da ya lakana wa shaujani zikiri sai ya ce masa ilzamil khalwata wal wahdata waz zikra wasbir hatta yaftahi Allahu alaik fa innaka tanalu maqaman aziman yace masa ina maka umurni ka kyala mutane ka fita daga cikin wargin su ka fita daga cikin kace na ce din su ka fita daga cikin ƙananan ƙananan maganganun su ka daina zuwa irin tarurrukan su na wargi ka koma ɗaki ka kulle kanka kai kadai kai ta ambatan Allah kana sallah kana zikiri kana salati kana karatun Qur'ani kai ta haƙuri za ka ji ka kamar a prison amma karka damu kai ta haƙuri kana zikiri har sai Allah ya maka buɗi ya maka fatahi domin ni na tabbatar na yi imani a yadda na ganka ɗin nan za ka riski wani irin matsayi mai tsananin girman da waliyai dole sai sun bi ka a baya to shehu jiyani bai yadda ba bai yadda ya kulla ɗaki ya je ya shiga ya halwa ba sai ya ce masa akramakallahu tun anan zan gaya ma gaskiya ba mu yi alkawari ba ni ba zan shiga ɗaki in kulle ba kuma ni ba zan karanta wani wuridi wanda zai sa in samu fatawul akbar ba ni ina so fatihina babba ya zama a hannun manzo Allah na same shi sannan ni ba na so a ce sai na shiga halwa sannan ne zan samu fatawul akbari domin ina tausayin almajirai na zuwa gaba zai zama yadda na fara ta haka za su fara in ya zama ban samu fatul akbari ba sai ta hanyar halwa to su ma sai sun yi halwa za su samu ni kuma ina so Allah tabaraka taala ya buɗa musu saboda ni ne uban faila ma'abocin faila kuma almajiri na ne so ba na so ya zama sai da wahala za a rika samun al'amura a ƙarshen zamani ina so albarkacin failar da za ta bayyana wanda ni ne ubanta Allah ta'ala ya wa kowa buɗi yana zaune a inda yake ba sai ya kulle ɗaki ba to sai wannan wali ya ce to shikenan tunda abin haka ne ilzam haza zikra wa dum alaihi min ghairi khalwatin wala wahdatin fayabtahu Allah alaika ala tilkal hala yace to shikenan ka lazimci karanta wannan zikiri dai a haka ka dawwama kana karantawa karka yanke ba sai ka shiga halwa ba ba sai ka rabu da jama'a ba ba sai ka koma daki ka kulle ba a haka din Allah tabaraka ta'ala zai maka fatahi a halin da kake ciki to shikenan sai shojani ya karbi zikirin kuma ya karanta amma kamar yadda muka faɗa tun farko duk ɗariƙar da shehu tijani ya shiga sati na kewayowa zai lashe makamin mai ɗariƙar baki ɗaya ma ba wai sauran 'yan ɗariƙar ba duk zikirin da aka bashi sati guda yana zuwa ya gama da asiran da ke cikin wurdin baki ɗaya to duk inda shehu jani ya sa zikiri a gaba ba a wata ya gama da shi ba zai ƙara karanta shi ba sai aje shi a kundi kawai an gama ya zama tarihi sai a rubuta date sai ya gaba to haka duk ɗariƙar da shehu jani ya shiga da ya shige ta sati zuwa wata guda ya lashe makaman ɗariƙar baki ɗaya sai ya dangana da mai ɗariƙar shi ma sannan sai ya wuce to bayan nan Allah ya ƙara mar yadda akan wannan wali da muke magana wato abil abbas sai di ahmadu dawashu tazi sai di alil harazim albarrada almagribi alfasi ashariful hasani Allah ya ƙara mar yadda ya faɗa a cikin jawahirul ma'ani yake cewa wa waqa'at li ma'ahu radiyallahu anhu karamatun adida وسمعت منه ما ينبئ على تصريفه في تلك البلدة وأخبرني بما يصله سيدنا رضي الله عنه من المقامات حتى رأيتها والحمد لله وله المنة yace wannan wali da shehu jani ke baku labarin cewa ya haɗu da shi an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya ba shi zikiri ya ce mai ya shiga halwa ya keɓanta wuri guda ya ta yi yana haƙuri har Allah tabaraka ta'ala ya ba shi abin da zai ba shi domin zai samu makami mai girma sai dai Allah razumi ya ce ni ma na haɗu da waliyin kuma ni ɗin nan na zauna da shi na ga karamominsa masu yawa na ji irin maganganunsa maganganun da suke tabbatarwa mai sauraro cewa a wannan gari ta zata babu wali mai tasrifi kaf kamar wannan wali sannan ni din nan wannan wali ya bani labari bayan sun rabu da shehu tijani ya tafi mun haɗu da wannan wali ya gaya min irin makaman da shehu tijani zai taka zai shiga makami kaza zai lashe zai shiga makami kaza zai lashe zai shiga makami kaza zai lashe sai ya kwashe duk abin da ke cikin tiran walittaka ya haɗe sai ya lashe tiran baki ɗaya ya zama babu alamar wani gishiri gishiri a ciki ya ce kuma duk abin da ya faɗa ɗin nan ni na gani da idona godiya da yabo da baiwa sun tabbata ga Allah to wannan wali abil abbas saidi ahmadu dawashu tazi ya rasu a birnin garin tazata daren sha takwas ga watan jumadal ula hijiran manzo Allah sallallahu alaihi tana da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu a lokacin da ya rasu maulana shekha ahmad tijani zilkurbi wata dani sakanallah min faidin madadihi bi azamil awani yana da shekara hamsin da hudu a lokacin da wannan waliyin zai rasu kamar yadda ake ba da hikaya lokacin da zai rasu a ranar da zai rasu da sassafe ya fito ya yi wanka ya sa fararen kaya yana ta bin gidaje gidaje na makiyansa da masoyansa yana cewa don Allah don annabi mu yafe wa juna ina gayyata ku jana'iza gidana ana wane ne ya rasu ɗanka ne kamun ya bada amsa ya wuce sai je kwankwasa wannan gidan da amurci da Allah don annabi mu yafe wa juna ina gayyata ku jana'iza a kofar gidana an jima karfe kaza sai ya wuce haka ya dinga ya gayyaci jama'a sai da aka taru a kofar gidan shi kawai sai ya shiga ciki ya mutu abun mamaki mai sauraro watakila zai ce a'a to wannan wani irin mutum ne mutum ne wanda ya tsaya wa Allah ya so annabin Allah ya sallama masa ya kula da ibada ya bi iyayensa ya girmama malamansa ya rabu da kowa lami lafiya bai cuci kowa ba bai zagi kowa ba bai tsangwami kowa ba bai kullaci kowa ba a zuciyarsa sai Allah tabaraka ta'ala ya bashi ikon cikawa da imani kuma ya sanar da shi lokacin rasuwarsa domin duk mutumin da ya tsaya wa Allah da kyau akwai wanda Allah tabaraka ta'ala yake bashi ilimin sanin lokacin rasuwarsa domin ya faɗa a cikin alkur'ani bismillahir rahmanir rahim إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون sannan akwai innal ladzina qalu rabbuna allah summa istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun saboda haka wannan wali kabarinsa yana nan a wannan gari taza sananne ne mutane sun san shi suna zuwa neman albarka a kabarinsa me so ya ga tarihinsa ya duba tarjamarsa a cikin littafin nan mai suna itihafil mudali'i na ibn suda juz'i na ɗaya shafi na 69 ko kuma ya duba mausu'ati alamil maghrib juz'i na bakwai shafi na 2442 to wannan wali bayan shehu tijani radiyallahu ta'ala wa rabahu annabi amin ya rabu da shi ya sadu da waɗansu kuma daga cikin akabirul auliya il muhammadiyyin manya manyan kudubai kamar yadda al'allamatu maulaya abdulhafiz al'alawi ya faɗa a cikin jami'atul irfaniya yake cewa wa gairu ha'ula'i min a'ayani min uzama'i ahli haza sha'ani bayan shehu tijani ya rabu da wannan ya haɗu da waɗansu kuma manya daga ma'abota shugabancin wannan sha'ani na sufanci da walitta. ‘Yan uwa a takaice waɗannan waliyai da muka zano su ne waɗanda maulana shaka Ahmad Tijani, zilkurbi wata dani, sakanallahu min bahar ulumihi bi amla'il awani ya haɗu da su daga cikin rayayyu gaba da gaba ido da ido baki da baki ya karbi ɗariƙa a hannun waɗansu daga cikinsu. suka yi masa addu'a suka yi masa bisharar abin da suka yi masa bishara da shi amma bayan waɗannan shaujani ya haɗu da manya-manyan barazikul agawas bujiman kudubai waɗanda suke sun riga sun rasu da daɗewa amma Allah tabaraka ta'ala ya haɗa su aga ibn arabi alhatimi sun haɗu bayan rasuwarsa da wurin shekara 500 aka haifi shaujani amma da bakinsa yake faɗa a cikin littafinsa fituwatul makiya ya ce na gan shi Allah tabaraka ta'ala ya nuna mini shi har na ga tambarin walittaka a kafadarsa ya hadu da manya-manya daga cikin waɗanda ya hadu da su daga manya-manyan bijiman kuduban halitta waɗanda suke sun riga sun yi wa fati har ya karbi ɗariƙunsu a hannunsu suna da dama amma kuma shehu jani bai karbi wata ɗariƙa ya bayar da ita ba sai guda ɗaya ita ce ɗariƙan halwatiya maulana shaka madar tijani zilkurbi wata dani tsakanin Allah min faidi madadihi bi azimil awani ya karbi dariƙan ƙadiriya a hannun wanda ya shahara da bayar da ita a wannan lokaci a garin Fas sannan Shehu Janar radiyallahu ya karbi dariƙan Nasiriya a hannun Sayyidi Muhammad bin Abdullahi bin Ahmad bin Aliyu Tuzani yana daga cikin kabilar Bani Tuzina mutanen garinsa suna ambatan shi Bujdayana shi wannan wali saidi muhammad bin abdullahi dan ahmad dan aliyu tuzani sunansa bujdayan ya yi rasu ranar litinin uku ga watan rabi'il awwal hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 1193 a lokacin shekarun shehu tijar radiyallahu anhu 43 shi kuma an binne wannan wali a cikin kabilarsa bani tuzina kabarinsa shahararre ne masu zuwa ziyara sun sani yana da ƙubba wadda aka kafa domin ziyarar mutane bayan Allah dan neman albarkarsa wanda yake so ya ga tarihinsa sai ya duba tarjamarsa a cikin littafin ithafil mudali'i na ibn suda juz'i na ɗaya shafi na arba'in da shida ko kuma mausu'ata alamil maghrib juz'i na bakwai shafi na dubu biyu da ɗari hudu da sha biyar to bayan shojan ya karbi ɗariƙan nasiriya sannan kuma ya karbi ɗariƙar babban ƙudubi wali shahararre shine abil abbas saidi ahmadul habib bin muhammad wanda ake masa laƙabi al-gumari as-sijil masi as-siddiqi sufi ne shahararre nasabarsa dangantakarsa tana tikewa zuwa abdurrahman dan abubakar siddiq wato ma'ana shi jikan sayyidina abubakar ne shi wannan wali almajiransa al-allamatu ahmad bin abdul aziz al-hilali yana masa kirari yake cewa wannan shehi nashi shi abil abbas sai di ahmad habib dan muhammad al-gumari as-sijil masi wato shine faridul asri zulma asir allati la yudriku al-hasru al-mutaballi'u min al-ma'qul wal manqul al-mutahalli min al-fada'il wal fadil bima yubhiru al-uqul al-mutajalla fil hibz wat tahqiq bayna mashahir al-qurra'i wa sa'ir arbab al-ulum al-garra man hadha al-majd al-rasikh والولاية التي ما لمهكم آياتها بحول الله من ناسخ سيدنا المتبرك به شرقا وغربا المتخذ هبه وسيلة إلى الله وقربا شيخنا أبو العباس سيد الحبيب بن محمد السجل ماسي wato abinda wannan malami Ahmad bin Abdulaziz al-Hilali yake faɗa akan wannan shehi nashi wato shi Abdul Abbas Saidi Ahmad al-Habib bin Muhammad al-Gumari as-Sijil Masi yace shine makadaicin zamaninsa ma'abocin darajoji wadda take lissafi da kidaya ba ta iya riskarta wanda ya tsinkaye a bisa ilman da ake hankalta da wanda ake cirowa a littafi wanda yake ya yi kwalliya da riguna na fada'ilu da fawadilu da abubuwan da yake gigita hankulan mai sauraro ko kuma mai kallonsa abun bayyanarwa ko abin shugabantarwa a cikin hadda da kuma tabbatarwa a tsakanin shahararrun malamai makaranta da kuma sauran ma'abuta ilimai mai haske wanda ya tattaro darajoji kafaffu tabbatattu da walittaka wadda take mai iya shafewa bai iya shafe ayoyinta da ƙarfin Allah da ikonsa shine shugabanmu wanda ake neman albarkarsa gabas da yamma kudu da arewa wanda ake rike soyayyarsa ta zama tsani zuwa ga Allah da neman kusanci shine shehinmu abul abbas sayyidul habib bin muhammad as-sijil masi to shi wannan wali maulana shaka mara tijani zilkurbi wata dani sakanallahu min faidi ulumihi bi amla awani ya karbi ɗariƙarsa a fas amma shi bai da rai ya riga ya rasu bayan rasuwarsa shehu jani ya zo fas ya karbi ɗariƙarsa a hannun wanda yake bayar da ita wato khalifansa na lokacin bayan wani lokaci da shehu jani ya ƙare ilmanta baki ɗaya sai ya bar wuridin kuma ya aje aka rubuta date ya zama tarihi to sai lokacin da shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu ardahu annabi amin ya shigo garin da yake inda aka binne shi sai kawai shehu tijani ya ganshi a cikin duniyar bacci a ru'ya da shehu tijani ya ganshi a ru'ya sai ya kama shehu tijani ya rungume shi ya sa bakinsa a bakin shehu tijani ya kama harshen shehu tijani ya saka mai wani suna daga cikin sunan Allah sai shau jani radiyallahu ta'ala ya haɗiye wannan suna na Allah to sannan sai ya farka wannan suna shau jani ya karanta shi shi ma zuwa wasu lokuta ya kwashi abin da yake cikin sunayen wannan suna na ilimi da asiri shi kenan ya rubuta tarihi ya wuce wurin domin shi shehu tijani Allah ya kara mar yadda kamar yadda muka faɗi duk zikirin da aka bashi ko duk wurin da aka bashi na kowace irin ɗariƙa idan ya fara karantawa yana kaiwa sati zuwa wata zai yi wani irin taraki ya kai wata irin martaba maɗaukakiya wadda mai ɗariƙar ma bai da ita to da ya kai wurin sai ya dakata shi kenan sai ya aje a cikin kundinsa sai ya rubuta tarihin lokacin da ya karɓi wuridin saboda haka ne al'allamatu maula abdulhafiz al'alawi yake faɗa cikin jami'atul irfaniya yake cewa wa kam ɗariƙin lifuhulin nuski salakaha summa qababi tarki wal mar'u zul ilmi faqihu nafsihi وحزبه وشأنه في رمسه لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وكم طريق لفهول النسك سلكها ثم قدا بالترك وكم طريق لفهول النسك سلكها ثم قدا بالترك والمرء ذو العلم فقيه نفسه وحزبه وشانه في رمسه والمرء ذو العلم فقيه نفسه وحزبه وشانه في رمسه لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا ذو أتكن kundin babban waliyin nan alfaƙi saidi muhammad bin yahaya balaminu shi kuma ya ciro ne daga kundin al'allamatu saidi muhammad al'arbi bin sa'ihi mai kitabul buguya wato ya ce shehu tijani allah ya ƙara mar yadda ya ba da hikayar wannan wali saidi muhammad al-habibi sijilamasi ya ce saboda ilimin da wannan walin yake da shi da ƙarfin kashafi da ma'arifa da martaba madaukakiya ya taɓa fara rubutun tafsirin alkur'ani sai da ya cika ɗakin da yake ciki da tafsirin fatiha ba a shiga bakara ba fatiha ma bai ƙare ta ba amma ɗakin da yake ciki ya cika da rubutu an ce alhamdulillah rabbil alamin kawai sai da ya rubutu kusan sifili arba'in da shida arrahmanir rahim ya rubuta sifili ya kai arba'in da ɗaya maliki yaumiddin ya rubuta sifili shi kuma an ce ya rubuta kusan sifili arba'in da takwas ko da tara to kamun dai a ƙare fatiha ɗakin ya cika wata rana yana zaune a ɗaki yana rubutu sai ga ɗan uwansa ya shigo sai ya ce masa matatu timmu haza tafsir fa ana fi hajatin ilai wai malam yaushe za ka ƙara wannan tafsirin naka ne ni fa ina tsananin kwaɗayin buƙatuwa zuwa gare shi sai ya ce masa me yasa kake buƙata sai ya ce masa muna so ne mu fitar da shi don mu buga al'umma ta amfana sai wannan wali sai dai abil abbas muhammad al-habib bin muhammad as-sijil al-masi sai shuru jim kaɗan sai ya ce ya kunul khairu fi zalika insha Allah to to shikenan babu laifi buga za ku yace yace to babu laifi in Allah yadda za a samu alheri a ciki in Allah ya yarda to daga nan bayan dan uwansa ya fita sai ya daga ya roki Allah ya ce Allah ka san dalilin yin wannan rubutu dan in samu sauki ne a zuciyata na kuncin ilimai da suke tokare zuciyata suna hana ni sakat amma ni ban rubuta dan a buga ba Allah ina roƙonka ka karbi wannan rubutu da nayi to cikin dare sai Allah ya turo gobara sai ta kone littattafan gaba daya babu abin da ya saura a ɗakin na littafi sai dai toka kurum shine aka tambayi shehu jani aka ce masa me yasa yayi haka sai shehu jani ya ce la'allahu anna zatahum tala'ab bil ma'arif wal ulum fa akhadha yu'allifu tanfisan wa tafrijan khawfan ala nafsihi min am tanfadir zatuhu min kasratil anwar wal asrar sai shehu jani ya ce la'alla zatun wannan wali ta cika ne da ilimin ma'arifa da ilimin haƙiƙa saboda haka sai ya ɗauki alƙalami da takarda yana ta rubutu domin abin da yake zuciyar ya dinga raguwa ya dinga samun sauƙi yana yaye baƙin ciki yana yaye ƙunci yana yaye ilmai da suke zuwa suke tokare shi kamar yadda ka san ɗan adam idan yana cikin damuwa dole sai ya furta to haka waliyai idan suka cika da ilimi dole sai sun furta kamar yadda a cikin waliyi akwai waliyin da idan ilimi suka mai yawa a cikin kirjin shi to bargo yake samu ya lulluɓe kansa daga ɗakin halwa ba wanda zai gane shi da asuba yake fitowa ya shiga daji ya dinga maganganu shi kadai itatuwa kuma su dinga faduwa suna wa Allah sujada waliyai da dama haka suke sai shehu jani ya ce to shi ma wannan wali haka abin yake dan hatta shi kansa shehu tijanin idan ilimai suka taru suka taru a zuciyarsa babu wani wanda yake kusa da shi wanda zai amayan masa da ilimin ya iya ɗauka sai ka je yana nishi yana annuru a haraka kalbi annuru a haraka kalbi annuru a haraka kalbi saboda ya dinga samun sauki bayan Allah suna cewa wal masduru la budda an yamfusa shi kirji idan ilimi ya yawa a cikinsa baya samun sakewa da yalwa dole sai an numfasa an rage abin da yake cikinsa ko akwatin kayanka akwai cikar da zai yi ka ɗinka sababbi in baka rage na ciki ba sababbin nan ba za su shiga ba to haka ilimin waliyai su ma yake yasa wani lokaci wasu abubuwan sukan fita daga wurinsu ba tare da sun shirya ya fita ba ya cika ne ya cika ya cika shikenan kawai sai su aman shi kawai to shi wannan wali da ya cika ya cika ya cika sai ya dinga rubutu sai kuma ya roki Allah da Allah ya karbi abubuwan da ya rubuta domin ba kowa bane zai iya karantawa ya iya gane me ake nufi karshe ko ya zage shi ko ya kafirta shi ko ya mushrikantar da shi shi kuma ba akan haka ba ilimi ne yi zurfi na cikin addini wanda wanda ya karanta bai da rabo a cikin ya gane akan wannan ne za karshe mushe Ibrahim Kaula radiyallahu anhu yana cewa fanafsatu masdurin madihi nabiyina faya qabalu uzri bil mada'ihi munsifu
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراكمنا إلى ما تخصصا فنفسة مزدور مديه نبينا فيقبل أذري بالمدائه منسفون فنبذات مزدور مديه نبينا فيقبل أذري بالمدائي منسف وسال سناء المزنفى فدباؤه وأفعاله تدسنا وتعرفوا كمال وإلم ثم جود وإصمة كمال وإلم ثم جود وإصمة وعزم وهزم بالشجاعة تردف
numfasawar ƙirjina idan ilimin ma'arifa da ilimin hakika suka tokar zuciyata ni ina samun numfasawa ne da yaban annabi saboda haka munsifu duk wani mutum malami mai adalci fa ya kabalu uzuri kokari ya karɓi hanzari na bil mada'i da wannan yabo da nake wa manzo Allah akwai abubuwa ne na asiri na ma'arifa na hakika wanda yake cikin ƙirjina to ta hanyar yabo nake samun sauki saboda haka idan kaji ina yabo na ce kada hababtuhu hatta urani kuntuhu wa rabbiya lam yakhluq makanan wala waqata عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تراقنا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقنا إلى ما تخصصا فإني من أوى وحق صفاته برغم حسود أو مناول لنا بتا قد أببته حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا قد أحببته حتى أراني كنته وربي لم يخلق مكانا ولا وقتا جاوت الله أمد البدر ناسري وهاوره شعري وجاورني بيتا بدا لي مهيئه وباني مثاله ومن على سر المصطفى أكثر الصوتا ودا لي مهيئه وباني مثاله ومن على سر المزنفى أكثر السمتا وإني موصول وآمد آئد إلي قبيل الكون والكون ما شتى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصاب أمر الوقت والبيت
to haka bayan Allah waliyai suke amma irin maganganun da ake jifa a wurin wasu mutane su dinga faɗin maganganu na yi wa Allah jiki ko yi wa Allah wuri ko yi wa Allah iyaka ko kuma su dinga faɗin abubuwan da yake ya saba wa shari'a na barin sallah ko barin karatu ko a naɗa wani makamin da ya fi na annabi ko dukka wannan bai cikin tsarinsu in ko daga bakinsu ka ji ka zaci haka don Allah dan uwa kai kokari ka tambaye su wallahi zaka ji kwata kwata wannan ba manufar su bace kwata kwata ba manufar su bace amma yara kanana irin wanda suke biye da su akwai yan kasuwa akwai masu neman jama'a akwai masu neman girma akwai yan 419 suna iya zuwa da maganganun da kai zaka dauka maganganun su ne amma ba maganganun su bane in ko magana ta inganta ce daga wurinsu to kai kokari ka tambaye su idan ba su da rai ka tara hankalinka wuri guda ka kalli a cikin ɗariƙar su wane ne na tsatsu a ciki waɗanda sun gaje su ba 'yan kasuwa ba masu neman abinci da ɗariƙar ko kuma masu neman jama'a a ka duba ka tsaya ka natsu ka ga su wane ne suka ƙoshi da irin ilimin waɗannan don Allah ka yi firar da su a ranar ne za ka gane ashe ma 'yan ɗariƙa suna suka tara akwai ainihin 'yan ɗariƙan suna nan a gefe to daga nan maulana shekha ahmad tijani zilkurbi wata dani tsakanin allahu min faidi madadihi bi azmil awani ya bar wannan gari bangaren nahiyar maghrib ƙasar sahara ya doshi kabarin babban waliyin nan sai di abdulkadir bin muhammad al-abyad dan sulaimanu dan abi samaha wanda ake ce mai saidi sheikh sufi ne shahararre yana daga cikin waɗanda aka haife su hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 940 shi wannan wali saidi abdulkadir bin muhammad al-abiyar ya yi karatu ne a fikik kuma bayan ya samu abin da zai samu na ilimai ya tumbatsa ya ƙoshi ya wadatu da ilimin da ya samu a wannan gari fikik daga magribul aksa sai ya shiga cikin sufanci gadan-gadan a hannun wani babban wali ana kiran shi a sheikh muhammad bin abdulrahman sahili ɗaya daga cikin almajiran babban wali nan shahararre a sheikh ahmad bin yusuf maliyani yana da littattafai yana da rasail da ash'ar kuma ya shahara akwai kasidarsa da ta shahara tana da tsawo kwarai ana kiranta al-yaquta a cikin wannan yaquta tashi yana bayanin irin aƙidarsa da salsalarsa ta shehunnansa da salsalar ɗariƙarsa da sauransu kuma ya yi wafati hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 124 124 shi wannan shehi saidi sheikh ma'ana saidi abdulkadir bin muhammad al-abiyar an haifi shehu tijani allah ya kara mar yadda bayan ya rasu da shekara 226 wanda yake so ya ga tarihinsa ya duba tarjamarsa a cikin tarihil jaza'ir sakafi na abulkasim sa'adillah ya duba juz'i na hudu shafi na 103 ko kuma shafi na 112 to shehu tijani ya zauna a zawiyar wannan wali sai dai shekara biyar yana zikiri yana ambatan Allah yana ibada a lokacin da ya koma gida ainu ma da kenan ya zauna to daga nan shojani ya dawo tilmisan madinatul jidar a nan tilmisan ya zauna yana ta ibada yana ta kokari da zage dantse da ijtihadi a cikin da'ar ubangijin bayi a nan ne shojani ya dinga karantar da ilimai masu albarka musamman ma ilimin hadisi da tafsirin alkur'ani sannan kuma a cikin wannan ma'ana ne zaka ji al'allamatu maula abdulhafiz al'alawi yake cewa wa ba da ɗulis sairi fil kifari karkarra fi madinatul jidari fadar rasal ilma wajen da wajtahad muraqiban fi fi'lihi Allah samad wa qad ala jabinahu nurun bahar faqala man yara hal hadha bashar wa kana kullu man ra'ahu yuftatan لرؤية السر الذي فيه كمن لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله وبعد طول السير في القفار قد كر في مدينة الجدار فدرس العلم وجد واجتهد مراقبا في فعله الله السماد وقد ألا جبينه نور بهر فقال من يراه هل هذا بشر وكان كل من رآه يفتتن لرؤية السر الذي فيه كمن لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله الله الله a wannan lokaci zaman shehu tijjani a tilmisan wani irin haske ya bayyana a goshin shehu tijjani ana kiransa nuru bawarikul fatihil mubin nuru bawarikul fatihil mubin abubuwa masu keta al'ada na karamomi suna ta bayyana daga wurin shehu tijjani radiyallahu anhu irin karamomin da duk kiyayyen maki duk zafin gabarsa dole sun kuya in ko ya faɗi wata magana ɗansa ne zai ce ƙarya yake to daga nan sai ya zama mutane suna fitinantuwa da shehu tijjani duk wanda ya ganshi sai ya je yana san shi duk wanda ya ga fuskarsa sai ya je yana ƙaunarsa saboda hasken wilaya da ma'arifa da tsoron Allah da ke fitowa daga ƙwaye idansa babu wanda zai gashe jiya Allah ya ƙara mar yadda sai ya ji an cakumi wuyan zuciyarsa an kama hankalinsa an cafki tunaninsa dole ya taho kawai yana so au baya so to daga nan ne mutane suka dinga fuskanta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu afradan wa azwajan maza da mata tawaga tawaga suka dinga zuwa dan ziyara da neman albarka kungiya kungiya daga nan sai shehu tijjani radiyallahu anhu sai ya dinga hanawa yana fada yana tsawatar da mutane ya tsananta kuma matukar tsawatarwa shine zaka ji ibnu babal alawi yana faɗi a cikin munyatul murid yake cewa fabarakat bawariqul fatih alai wa zaharat khawariqul izz ladai fa kana yaftatinu min mar'ahu liwasnihi jami'u man ra'ahu fa gabalan nas alaihi wa zajar wa sharrada al firara anhum wa nafar تباركت بوارق الفتح عليه وظهرت خوارق العز لديه فبرقت بوارق الفتح عليه وظهرت خوارق العز لديه فكان يفتتن من مرآه بحزنه جميع من رآه وأقبل الناس عليه وزجر وشرد الفرار عنهم ونفر فأقبل الناس عليه وزجر وشرد الفرار عنهم ونفر
wato bawariqul fathi walƙiyar fathul akbari fabarakat sai ta walka alaihi akan goshin shehu tijani khawariqul izzi karamomi madaukaka wa zaharat sai suka bayyana ladai a hannunsa fakana sai shehu tijani ya zamana kullu ra'ahu duk wanda ya ga shehu tijani li husnihi saboda kwarjinin kyawun fuskarsa yaftatinu sai ya fitinantu min mar'ahu saboda kwarjinin da ke fuskarsa fa gabanan nasa alaihi sai mutane suka dinga taso shojan suna fuskantarsa wazajar shi kuma yana korarsu wa sharradal firara ya tsananta a wurin korarsu din wa nafar shojan ya guje wa da'awar shehunta baki ɗayanta wato in ka ji waliyai ko sufaye sun ce fatahi fa barakat bawariqul fatihi alaihi suna nufi zawalul hujubil ha'ilat bainal abdi wa bain hadratil kursi hijabai da suke tsakanin bawa da tsakanin fadar ubangijinsa mai tsarki sun gushe sun bashi wuri shi ake kira fatahi an tambayi shehu tijjani radiyallahu anhu aka ce wai waɗannan hijabai da bawa zai rabu da su guda nawa ne shehu jani Allah ya kara mar yadda ya ce hiya mi'atu alfi hijabin wa khamsatun wa sittuna alfa hijabin hijabai ne guda dubu ɗari da sittin da biyar hijabai ne wato shamakai guda dubu ɗari da dubu sittin da biyar su ne dalilan da ya sa ga ana yin zikiri dalilin da ya sa ake shiga ɗariƙa a dinga yi wanda yanzu kusan mafi yawanci ba wai wanda suke wajen ɗariƙa ba da yawa waɗanda suke cikin ɗariƙan ma ba su san me yasa ake shiga ba shi yasa kake gani sai mutum ya shiga ɗariƙar ya ta zagin waɗanda ba sa yi ko ya ta zagin wasu mutane shi ya ɗauka kawai dan ya shiga shi kenan ya fi kowa ba haka ake nufi ba ba haka ake nufi ba so ake ka shiga kai zikiri domin wannan zikirin ya zama mizal ya dinga farfasa waɗannan hijabai dubu ɗari da dubu sittin da biyar domin ka samu ka shiga fadan Allah tabaraka wa ta'ala amma ba wai ka shiga ɗari ga kuma kai ta zage-zage ko ka dinga faɗin wasu maganganu ba shi wannan haske bawariqul fatihil mubin ya zo shujani a tsakiyar rayuwarsa domin fatahin guda uku ne akwai nuru bawariqul fatihil qarib akwai nuru bawarikul fatihil mubin akwai nuru bawarikul fatihil akbar wannan ba duka ba yan dariƙa bane suke sanin irin waɗannan shi yasa hayaniya yayi yawa ba magana wanda ba sa dariƙan ba masu dariƙan ma sai kaga ana ta rikice rikice rikice sai ka rasa me yake kawo nan dukkan rashin sanin waɗannan abubuwan wallahi da an san su da sai an shagaltu da su da sai mutum ya shagaltu da neman wannan fatahin na farko yana samu zai nemi na biyu yana samu zai nemi na uku yana samu zai ta kokarin haduwa da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi kamar yadda su masu dariƙa suke yi da manyan shugabannin cikinta amma wani maganan neman wani abu daban wannan duk na yara ne kanana amma manyan shehunnan dariƙa wannan ba shi bane manufarsu to shi wannan fatahin na farko nuru bawariqul fatihil qarib shine yake janyo idan ya sauka a zuciyar bawa hasken walƙiyar fatahi wanda ke karibi shi yake janyo kaga bawa yana neman shehin tarbiyya ko mutum bai shiga ɗariƙa ba zai iya samu in ya shiga shine zaka ga yana so ya shiga ɗariƙar alamar ya same shi kenan idan kuma yana ɗariƙar idan fatahin ya zo ana kiransa fatuhun karib sai ga bawa yana neman shehin tarbiya in ka ga mutum yana dariƙa bai nemi shehin tarbiya ba to fatuhun karib ne bai same shi ba amma in ya same shi dole ne ma ko ana zagi ko ana ne wallahi sai ya neme shi saboda wannan fatahin ne zai haska masa nemi wanda zai kama hannunka ba a tafiya haka kawai wattabi sabila man anaba ilayya to idan bawa yayi ta kokari yayi ta kokari yayi ta kokarin gyaran zuciyarsa a karkashin wannan shehin tarbiya da zikirorin da aka bashi yana ta yi lazimi wazifa zikirin juma'a yayi kokari yayi kokari wurin ibada ya bi iyayensa ya kiyaye bakinsa daga zagin musulmi da kullatarsu to sai wani haske ya zo daban shi kuma a tsakiyar rayuwa ana kiran wannan haske nuru bawariqul fathil mubin hasken walikiya na fatahi bayyananne wannan haske shi kuma idan ya zo shi yake janyo bawa neman haduwa da manzan Allah gadan gadan in abinci mutum yake ce za ga annabi yake tunani in ruwa yake sha za ga annabi yake tunani idan a tsaye yake za ka ga annabi yake tunani idan a zaune yake za ka ga annabi yake tunani idan a kishingide yake za ga annabi yake tunani idan cikin bakin ciki yake za ka ga annabi yake tunani idan cikin farin ciki yake za ka ga annabi yake tunani idan ya haɗu da makiyansa annabi ke tunani in ya haɗu da masoyansa annabi kai hatta wurin tarawa da iyalinsa annabi ke tunani shi yasa wani daga cikin su yake cewa wallahi tallahi ban taba manta da manzo Allah ba ko lokacin da zan yi inzali annabi bai taba fita a zuciyata ba to daga nan ne bawa zai iya kaiwa matsayin da zai iya jin annabi ya fi ubansa ya fi uwarsa ya fi matarsa ya fi 'ya'yansa ya fi dukiyarsa ya fi rayuwarsa amma in ba nan mutum ya kai ba zai dinga faɗa ne a baki kawai wanda suka kai wannan in suna kallon mutanen duniya haka da sauran malamai da abin da ake faɗi za ga suna murmushi kawai ai baka ɗanɗana ba abin da baka ɗanɗana ba labari kake ji duk lokacin da wannan fatahi ya zo to a nan ne zaka san annabi lalle ya fi ubanka lalle ya fi uwarka lalle ya fi matarka ya fi 'ya'yanka ya fi dukiyarka ya fi rayuwarka amma ba ka ba an karanta kai a littafi kawai an ce ba ba zai zama mumini ba har sai ya fi so na fiye da uwarsa da wani labari kenan amma ba ka ɗanɗana ba to a nan ne ake ɗanɗana annabin da kyau sallallahu alaihi wasallama to daga nan ne za ka ji harshen mai wannan matsayin yana cewa tawa hamtu anni kar masasu muhammadan wa anaqani jaharan wa dabali al maswa sai ka ga bawa yana ji yana zaune haka kawai sai ya dinga ganin kaman ga annabi nan kamar ga annabi har yana shafa jikin annabi sai ya ji kamar ga annabi nan har mata kai ya rungume shi a fili ba bacci ba a nan wannan makamin ne zaka ji mai shi yana cewa ukhayyiluhu fi khadiri wa ka annama arahu iyanan wa minni ya karbu ina tunanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina khayyala shi a cikin tunanina ina yin drawing din shi a cikin takaddar zuciyata shi yasa wanda ya kai wannan wurin zaka ga ainihin sushi hannun tarbiyan in bawa ya kai nan zaka sun hana shi yawan fita za ga sun hana shi saboda tunanin ya karfi a cikin annabin har ya samu ya same shi saboda yawan fita za a rika haduwa da abubuwa abubuwa wanda kuma za su rika ɗauke tunani idan mutum yana cikin wannan yanayin ba a so ya fai dube-dube da kalle-kalle har sai tunanin ya yi karfi to in an kai karshen tunanin kuma duk abin da aka kalla sai an ga abin da ake so a ciki to daga nan ne ko da ke wani yana iya ci a waɗannan baitin da ka ja shi Ibrahim Kaula ne su radiyallahu ta'ala kwarai da gaske da yawa baitukan diwani ai shi radiyallahu karantarwa yake ƴaƴansa na ruhi suke gane irin karatu so da ka wannan yana karantar da ahlul bidayat ne amma ba makamin sa bane ba makamin sa bane wani karatu ne idan an zo bayani a kansu to shikenan sai ka rika ji daki daki daki daki cewa ga makami iri kaza mutum ya kai ga abin da zai samu makami iri kaza in mutum ya kai ga abin da zai samu to in mutum yana nan irin tunanin da zai zame masa kenan sai shi ya danganta tunanin da kansa wai dan ka fahimci abin da kyau to idan mutum ya wuce nan sai wani haske daban kuma sai ya zo ana kiran wannan haske nuru bawariqul fatihil akbari wannan haske shi ke janyo bawa ya shiga cikin halar ubangiji tabaraka ta'ala ya zama daga cikin hadiman halara waɗanda za su rika kiran bayi zuwa ga Allah to daga kar a ga ɗariƙa kowa yana kira kowa yana wazi ba wanda ya sa su waɗanda aka sa sun kaɗan ne waɗanda aka sa su su kira kaɗan ne sau da ɗariƙa ba kamar sauran ƙungiyoyi ba ne ko jama'a duk wanda yake da ilimi kawai ta surutu ko ta magana ba a so kai kira da son zuciya ana so sai izini ya zo in kuma izini ya zo ana tsara maka yadda za a kira ba haka kawai ba a kama yin abu haka ba haka yake ba saboda haka idan bawa ya shiga fadan Allah tabaraka wa ta'ala da wannan haske to sai a zabe shi sai ya zama daga cikin ma'aikatan halara to irin waɗannan ne za ga ana musulunta a hannunsu ba sai sun yi wa'azi ba idan ka ga mutum sai ya yi wa'azi ne za a musulunta a hannunsa bai kai wannan makamin ba ne billahi azimi in mutum ya kai wannan makamin da an gan shi kawai sai a musulunta da an gan shi sai a musulunta sai ka ga dubunnan maguzawa suna musulunta da sun kalle shi kawai sai su ga ya dace su musulunta a hannunsa ba da wa'azi ba ba da zagi ba ba da mangara ba ba da wani abin nan ba domin makami ne na iza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban shine zaka da shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu shine shugaba a wannan makamin domin shine khalifan Shehu Tijani yana faɗi yana cewa laqantu alafan wa lan tu'adda kalimatat tauhid fatul adda fa qultu la ilaha illa Allah muhammadun arsalahu ilahu fa qala hal kuffaru wal majusu wal umara fadabatin nufus akwai inda yake cewa kaza ka fi tamali hina qultu kalimatat tauhidi izna daktu an daktu kullan nas bi shahada wa hum ulufun qabilu sa'ada saboda ka irin waɗannan al'amura Allah ya keɓanci su waɗannan waɗanda suka samu hasken bawarikul fatil akbari da shi to lokacin da shehu tijani Allah ya ƙara mar yadda ya kai wannan martaba ta biyu shine ya samu nuru bawarikul fatil mubin sai jama'a suka dinga zuwa masa daga wurare wurare ana ta zuwa ziyara ana ta zuwa ziyara ana neman albarkarsa to sai yana ta tsawatarwa yana korar jama'a yana hana su yana hana su yana hana su yana korar su duk abin da suke faɗi na martabarsa sai ran shi ya ɓaci ya ce ba haka bane ku daina wannan ku daina wannan kaza kaza kaza kaza kaza ni ba shehi bane ni almajirin su ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza yana hanawa matukar hanawa kamar yadda duk wanda yake cikin garin Kaduna in ya ji wannan dolan sai tuna shi Malam Umar Sandar radiyallahu anhu wa ardahu annabi amin kowa ya sani shehunnai ne suke cewa shi shehi ne amma abun mamaki idan ka je wurinsa ka ga yadda zai maka kuma in ka kira shi da shehu to za ka ga tashin hankali ni na taba zuwa na rubuta wasiƙa na aika masa a ciki na masa tambari da shehunta to da na je aka yi izini a shigo na shigo farkon abin da ya fara yin magana a kai me yasa aka rubuta wannan ko ba da wasa yake ba fa da faɗa sosai me yasa aka rubuta wannan kalma shehunnai Allah ya ba mu albarkacin su ba wanda ya isa ya kai martabar shehunta sai ya zama shakiran lillahi bi jami'i maratibi shukur sai ya zama muqinan ala gaitul yaqini sai ya zama khaifan min rabbih shine ma'anan sheikh shinun ya'un kha'un ba haka kawai a ce wa mutum sheikh yace ma'anan shinun din nan shine ashukru ma'anan ya'un din nan al yaqinu ma'anan kha'un al khawfu to da naga zabi sai da ce masa wallahi kyakkyawan zato na ga Allah da bayan Allah ne yasa ne to sai aka shuru sai aka bar wannan zancen kuma sai aka shiga wani amma da za a fito shi ya fito ya juya takalmin da ni da abokina da ya raka ni ya juya ta kuma wannan ya saba ba ko baki sun kai ɗari zai riga su fitowa zai ta juya takalma har sai sun sa saboda wannan ne ke gwada cewa shugaba ne limami ne a cikin waɗannan waliyai bayan Allah kuma shi barzakhi ne daga cikin barazaihul umma to maulana sheikh ahmad tijani zulqurbi wata dani sakanallahu min faidi bahri ulumihi bi amla'il awani idan yaga mutane sun ki hannuwa suna kama hannunsa ana gaisa suna shafa a fuska suna duka suna gaishe shi sai ce musu kulluna wahidun fil ihtiyaji ila ma yahsulu bihi al intifa fala ma'ana li da'wal mashayikhati illa su'ul ibtida sai ce musu kunga kunga ku bar wannan dani da ku duka ɗaya ne a cikin neman biyan bukata zuwa ga abin da ake neman amfanin shi babu wata ma'ana a cikin da'awar shehunta ga bawa in ba farkon bawa ya yi muni ba wato ma'ana da'awar shehunta bai da kyau allah ya kiyaye mu za mu dakata a nan idan allah ya kai mu zuwa gobe za mu tashi yadda shi wannan fatahi ya bayyana a goshin shehu tijjani allah ya kara mar yadda jama'a suka dinga tururuwa zuwa gare shi Allah ya kara mana albarkacinsa ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu anta al-giyas li kulli khaifin wajalin ya rabbu ya haqqu ya man la lahu diddu farrij لأمة خير الخلق قمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل أسابي سند سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين